الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta Manawasi a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin wannan halul masail littafin koyon ibada wanda muke karanta shi cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yinin litinin daren talata wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan shidan musulunci watan jima'a da lil'akira yau hijira da shekara 446 daidai da goma sha shida ga watan sha biyu na shekarar miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba a wancan mako malin yana mana magana kan cewa faman na dahu ahadu fakala subhanallah duk wanda wani ya kira shi iya sallah ya ce subhanallah da ka ji wani ya kira ka a sallah suka ce subhanallah kana sallah to sai ce wannan ba wata matsala a sallar wala shi a alai to duka mun karanta wannan gaba har zuwa inda muka tsaya a makon da ya gabata a yau insha Allah za mu tashi gabar da malaki cewa wa man jala fikrahu qalilan fi umur dunya a shafin littafi na 101 106 kai afwan eh 106 shafin littafi na 106 106 an fahimta a gabar da maliki cewa qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wannan kuma shine darasin mu na 48 darasi na 48 cikin wannan littafin insha Allah maliki cewa wa man jala fikrahu kalilan fi umuri dunya lakata thawabu wa lam tubtil salatu wanda iya sallah sai ya tunanin duniya ya shashi a sallah iya sallah sai kama tunani zuciyarsu ta buga can ta buga can amma iya cikin sallah har ma ya shagalta da tunanin da yake na kasuwarsa ko gonarsa ko ma'idadinsa tunanin ya kusge shi iya cikin sallah to sai ma yake cewa na kasa thawabu ya samu tawayen ladansa na sallah ma'ana ladansa na sallah ya tawaya ya samu wani gibi da aka rage masa ladan sanadiyar wannan tayani a cikin sallah amma ya ce falam tubtil salatu sallah ba ta ɓaci sallah ba ta ɓaci ba amma ya yi hasaran wani yankin lada a cikin maliki cewa wa man da fa'al mashi bai ne dai au sajada ala shiqqi jabhatihi au sajada ala dayyatin au dayyatayi min amamatihi fala shay'a alayh yace cewa wa man dafa almashi duk wanda wani yazo zai wuce ta gaban sa iya sallah sai ya sa masa hannu ya tare shi ya tankare shi a gane ko ko wani yazo tsakanin ka sutura ma zai wuce ko kuma kana sallah ba sutura zai zo ya gimta ta gaban ka idan ka sa mai alamar tarewa ka tare shi shine dafa almashi ka ije ko ka tare wannan da zai fice ta gaban ka kana sallah aw sajada ala shiqi jabhati ko yazo yi sujada a gefen goshinsa maimakon ya sa nan akan ƙasa nan tsakiyar goshinsa to sai dan karkata ya sa nan gefen yayi sujada irin ta yahudawa an gane ko yahudawa da ma sujada su haka suke yi in suna kallon sama da ɗaya gefen gidansu haka ko irin wannan suje da yi ɗan sa gefen gohinsa bisa tsakiyar gohinsa a ƙasa ba kuna fahimta aw sajal ala dayyatin aw dayyataini min amamatihi ko yayi sujjada akan gefen rawanin sa biyu ko daya dayya aw dayyatai kaman gefen rawanin sa su dake can san al'ada suna yafa rawani to idan sako da jelan rawanin sa yayi sujjada akan ta an bayyana a sai ki ce falashe alaihi wannan ba wani abu akai shi ka yi sujjada ka ɗan karkata gojinka haka bai seto a ƙasa ba ɗan wansa haka sau ɗaya kai ko a ka tare wanda zai wuce ta gabanka kana sallah ko kai shida a kan gefen rawanin ka ɗaya ko biyu duk wannan ba matsala su sai ma dai ce falashe a alaihi ba wani laifi falashe a alaihi wala shai'a alaihi wala shai'a fi ghalabatil qai'i wal khalas bisalati haka nan ma dai ce babu laifi idan amai ya rinjaye ka sallahi ne alƙayu kana sallah ko sai amai ya zo amma nan da ya zo Allah ya sa kana da hankicin ko kana da wani rawani ko wani abu da ka saka tare aman inda ya har zuban aman da karewa su baka kaucewa alƙibla ba za ka ci gaba da sallar ka bawa amma har in aman ya sa ka fita daga masallaci ka juyawa alƙibla baya to sallar ta yanki an fahimta yawa amma in tsagwaron aman ne kai aman a inda kake kana sallah ka goge duk abin da ya zubo na kazanta ko da riganka ko da rawani ko da wani abu dai matukar baka yi magana ba baka juya wa alƙibla baya ba za ka ci gaba da sallar ko mujarradin zuwan aman bai bai ɓaci sallah amma yanzu nan au qalas qalas shine kamar aman kaji kai tari wani ruwa ya fito ko ka yi dogon shakwa wani ruwa haka ya fito kamar yawo ba yawo ba a mai ba shi ne kalas mucin a hausar muna ce masu aman kaji a ƙwarnafi a ƙwarnafi daban a daga tamal ƙwarnafi daban kalasun daban yawa aman kaji daban ƙwarnafi daban yawa to duk wanda aka same shi jimalan to falashe alaihi salatu wanda shi ma ba wani abu a cikin sallarsa abin bai shafi sallah iya so ya nuna mukan cewa li'ab din yawo ba da jisa ba majina a jikinka ba da jisa ba ce sai dai ka goge da tsafta kawai abin da zai fita a jikinka ya zama najasa sai bayan gida ko fitsari ko mazi wannan kada'an najasa amma maniyi ma a jikin tufa magana mafi inganci ba da jisa ba amma fitarsa shi kuma iya sababa dole zai wanka. aminta amma isi kansa manin a jikin tiba za ka yi sallah da kayan aminta nan amma fitsari da jisa ne dole su kawon kishi maziyi da jisa ne dole su kawon kishi haka nan bayan gida da yasa ne dole su kawon kishi aminta nan amma shi ko mani fitarsa iya sababa karyewar alwala gaba daya har ma sai kayi wanka amma tsuransa kamar ka gan shi a tifarka bayan kayi wanka na shari'a ka gama ni a tufanka kuma ka yi sallah ba wannan ba da sisa ba an bai jannan wani shi ne abinda malamai suka fi rijiyarwa a kan shi Allah sai ba yake cewa falashe ya alaihi ba wani abu game da wani albayan ya'ani annal musalli idza jala fikra kalilan fi umuri duniya al musalli ismul fa'il cewa shi mai sallah ko mu ce masallaci idan ya ja tunaninsa ɗan kaɗan cikin al'amuran duniya ja la fikira fi umuri duniya ya ɗan ja tunaninsa haka cikin al'amuran duniya sai ma da ke ce na ƙasa thawabu ladansa ya tawaya ya samu giɓi na ladansa a cikin wannan sallah na ƙasa thawabu ladansa ya tawaya in har tunani ya fusge ka a cikin sallah tunanin kuma ba wanda ya yi tsayi ainin ba na ƙasa thawabuhu ma'a sihat salatihi bayan kuma sallarsa ta ainihin ta ta bayan ainihin sallarsa ta cika sallarsa ta yi amma kuma ladansa ya ragu a sallar ana fahimta ladansa ya ragu amma kuma sallarsa ta yi ba matsala na ƙasa thawabuhu ma'a sihati salat ma'a sihati salat ladansa ya ragu amma kuma sallarsa tana nan bata bata bata rushe ba li anna misl hadha tafkir misali irin wannan tunanin yuba'idul khushu' iya nesanta mutum daga kushu'i ana ganewa idan ka fiye tunani a sallah to sallar ka zai zamto ba kushu'i a cikinta mun maku magana cewa kushu'i kuma shine nutsuwar zuciya da gabai zuciyarka ta nutsu suna sallah gaban ka ma su nutsu sallah suke wani hidda kushu'i kuma shine daraja mafi girma a cikin sallah ita ce sallah mafi daraja sallar da kushu'i kada aflah almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un an bayyanta duk wanda ya fika kushuyi a sallah ya fika cika sallah kuma ya fika ladan sallah zuciya ta nutsu gabbai su nutsu su tabbata sallah su zuciya ba yawan tunani gabbai ba motsi ba su shi soci matakar ba aikin sallah ba ana ganewa to wannan shine abin da malai ce a shi yawan tunani in ji malam iya ainihin nesanta mutum daga kushu ya sallah wa yu'addi ila ghafla kuma iya ja mutum zuwa ga gafala idan har ka fiye tunani da za ka gafala har ma kamar tare ka alau kai a shi sa kullum muke faɗa muku cewa ba dan darajar ana bin limamai a sallah ba to da wani ma wani ma ba zai iya kammala sallar ta sau wallahi zai dinga tafiya iya dawo musamman a wannan yanayin na tunani ya yi wa mutane yawa to darajar mu kawai da rufin asirinmu akwai limanci a sallah duk tunanin kai ta yi liman gaba liman iya ta fama da su gyara iya ta tukawa kai dai ko jira kake gajiya ce assalamu alaikum ko iya an bayin da amma mutane da su kaɗai suke sallolinsu wallahi wata kwaɓar ma ba za ta gyaru ba ana ganewa to amma daraja da kimar musulunci ne samun da limanci kuma rufin asirinmu ne saboda haka yawan tunanin duniya iya ɗauke mutum da kushu'i kuma iya sa mutum ya zama gafalalle a sallah gafala shi ne hankalin ke ta ma daga sallah ma gaba daya ga hidaya tsaye sallah kake amma zuciyarka kwata-kwata ita ba sallah take yi ba tana kasuwa tana gona tana ofis tana can tana can tana can zuciya tana ta yawo da kai nan kuma gangan jiki ne kawai a tsaye to wani sallah duk da an yi ta to sallah ce mai kankanuwar daraja sallah ce mai karancin kima abin Allah ana so zuciyarka ta nutsu sallah take yasa har kullun ya aikuwa kun ga irin abin da ake karantawa a sallah karanta fatiha da surorin da ake karantawa da tasbihai da muke karantawa a cikin sallah da tahiyya da muke karantawa yana da kyau a ce kasan ma'anarsu yana da kyau sanin ma'anarsa da sanin ma'anarsu da zaka yi to zai hana ka wani tunanin kamar misali ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka san ma'anar arrahman rahim ka san ma'anar a zuciyarka haka malik yawmiddin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in duk ma'anar tana zuwa ba to wannan sanin ma'anar sai ya dauke ma dukkan wani tunani da zai zo ma bako da goje ko a karanto sura kamar a karanta suratul wadhuha wadhuha wallahi idza saja ce ka san ma'anar irin su alamun na shara halaka sadarar izazul zilitar arzikin zala alhakumun takafu a ce ana karantawa kasan ma'ana to wannan zai rage mata da na duniya a sama an bayyanta ko kuma ka ce subhanallah ki subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi tasbihan da ake a ruku'i da sujjada a ce ka san ma'anarsu ko kuma attahiyatu lillah azzakiyatu lillah tayyibatu salawatu lillah assalamu ala annabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin a ce tahiyya ka san abu da kai to babu shakka wannan zai rage ma tunanin duniya sallah amma in mujarradin karatu kake amma baka san ma'anar ba to dole zuciyarka za ta goje ga dai kana tsaye kana karantawa amma zuciyar ba ta tare da kai yasa da yawa za ga larabawa suna kuka idan ana sallah to sun san ma'anonin qur'ani ana magana suna gane abin da ake an fahimci wannan da kyau to saboda ka wannan surorin kasa kasa da duk abin da ake hukuntawa a cikin sallah ya kamata a ce ka san ma'anar su ya kamata kai wa asu malaman ma malaman zakiriya sun ce wajibi ne idan su daudu zahiri idan su ibnu hazm al-andalusi sun ce dole ka san me kake fada a sallah duk surar da za a karanta da fati a ce kasan ma'anarsu an fahimci wannan wajibi ne ma bai zama jolan bayana da kyau ka fara nema don domin abu ne da zai kara wasan da ka kushi da nutsuwa sai malik ke cewa a faliza ja fil hadis ya zo cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innar rajula cewa shi mutum ala salatihi da'im iyakan sallarsa da yake yau da gobe amma wala yuktabu lahu ushruha illa kana qablahu sahiyan lahiyan yace cewa sallar da kake ta yau da gobenka wala yuktabu lahu ushruha wani ma daga cikin masallatan ko ɗaya cikin goma ladan ba zai samu a ce sallah tana da lada ɗari to wani ko goma ba zai samu a cikin ɗari ba a ce sallah tana da lada goma wani ko lada ɗaya ba zai samu cikin ba an fahimci wannan iza ka na kamla husahiya idan zuciyarka ta gafara zuciyarka ba ta tare da kai an gane ku ne sahiyan lahiyan mai yawan ta manta masallar take ta gafala masallar take an fahimci wannan kana sallah zuciyarka tana can na ta yawo ta je can ta je can ta karma tsoron ta haɗo nan duk amma daga kana sallah irin wannan malam sai yake cewa wannan hadisin iya nuna kan cewa akwai yiwuwar kowan fasal ba za ka samu a cikin ladan sallah ga yi kai sallah a zahiri amma a ma'ana ko bakar sakamakon sallah mai ja wannan zuciyarka ba ta nutsu a sallar ba ba ka samu kushu'i ba ba ka samu idimi ina da kalli ba zuciyarka ba ta nutsu ba za ku gaskata wannan magana da ƙadiyar da ta faru da manzan Allah da wani sahabi sallallahu alaihi wasallam wanda sahabin ya yi sallah mazala yana zaune cikin masallaci ya sahabin ya zo ya gaida manzan Allah shi sahabin bai samu jami'i ba manzala kuma adarsa haka idan ya sallah iya zuwa kowa gefe a masallaci ya zama sa ya ta wuridinsa da abin da ya sauka to sai wancan bawan Allah ya zo yi sallah bayan bai samu jefi manzala yana kallon shi da ya gama sallah sai zo ya da manzala zai wuce jefi sai manzala ce a irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah ka fitai ba wannan bawan Allah ya koma ya sake sallah ya dawo ya gaida manzo Allah manzo Allah ya karba gaisuwa ce koma dai ka sake sallah ba tai ba sai da suke so uku da manzon Allah ne shi a nan ƙarshe ke cewa manzan Allah allin ne manzan Allah koya min yadda zai duk abin da na sai duk iya iya iya shi dai amma koya min ya zai to manzan Allah sai koya masa nutsuwa a sallah duk abin da ake a sallah ba yayi ya ta da ikama yayi karatun fatiha yayi karatun sura yayi ruku'i ya dago daga ruku'i yayi sujada ya dago daga sujada yayi karatun tahiyya yayi sallama amma duk da haka maza da shi sallar gaba dai ba menene ya sa mazan Allah ya rushe wacce sallar saboda ka ba nutsuwa a zuciyarsa an fahimta ba nutsuwa in yayi ruku'i a gurguje in yayi sujada a gurguje zai dauko rashin nutsuwa da rashin kamala ya sa mazan Allah ya buga wa sallar jami'u ta tafiya da shi an fahimta wallahi ko yau kai irin wannan sallar baka da sallar tunda abin ba khususiya bace akan wancan mutumin shi kana duk al'ummar manzon Allah duk tana kan in dai kai sallah ba nutsuwa to ka tabbatar da cewa baka da sallah kawai yasa a daidai wannan kadiyar wani ma ya sake zuwa manzon Allah ya ga yadda yake sallah a gurguje ta da ikama ruku'i a dago a gurguje ba nutsuwa sai manzo Allah ya ce da law mitta ala haza la mitta ala ghairi billah yace wallahi da kawo mutu kana irin wannan sallar to da kai mutu da ba kai ba musulmi ne ba da ka mutu wannan sallar ce aikin idan kake yi to da gun Allah kai ba musulmi ba la mitta ala ghairi billah da ka mutu akan wani addinin musulunci ba musulunci kake daga ya'yan uwa idan kana magana sallah to wajibi ne ka tara hankalin ka guda wajibi ne duk saurin da kake duk gaggawar da kake in dai har magana ce ake akan sallah ka nutsu ita ce zaman ka lafiya kuma ita ce darajar ka abun Allah ita ce kima wallahi duk karatunka duk azuminka duk aikin hajinka in ka je lahira sallaka ba ta cika ba wallahi tallahi Allah bai saurare ka ba kuna fahimtar wannan duk abin da zaka yi na ibada duk ko menene shi in dai ka je wa Allah da matsalar sallah ba abin da zai gyara matsalar ka lafiya yasa yace awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamati asra farkon abin da za a fara bincikawa bawa idan ya mutu sallar shi farko farkon bincikenka da duba fayil ɗinka ɓangaren sallah za a duba manzan Allah ce idan sallah ta gyaru ta inganta shikenan komai ya yi idan kuma sallah ta zo da matsala to babu da gyara ta ya sa malamai masu hikima suke sai ita wannan sallah da ake magana kan ta kamar ruwa ne duk abin da ya ɓaci ruwa iya iya gyara shi za a yi fitsari a zuba ruwa za a yi bayan gida a zuba ruwa jini zai fallatse ka ka wanke da ruwa haka ne kayan ka za su yi datti a wanke da ruwa to amma idan ruwa ya ɓaci ba me zai gyara shi babu ba ka sallah take duk wani aikinka na ibada azuminka zakarka aikin hajjinka wane ne ɗinka to idan sallarka ta gyaru duk matsaloli a can za ta gyara su amma idan sallah ta ɓaci waɗancan ba za su gyara sallah ba za su gyara ta ba an bai fara da yau so daga wallahi ina ba mu shawara yayin kuwa wannan harutsitse ne duniyar da muke cikin ta kar ta saka mata da sallah babu abin da za a fasa kana nan ba ka nan duniyar nan ba za ta tsaya ba daidai saka ne ba za ta tsaya ba kafin mu zo wanzu ne suka rayu tafiyarsu ba ta sa duniya ta tsaya ba tana nan tana tafiya ko kuma haka ne a yau kana faduwa kana mutuwa wallahi babu abin da zai tsaya kuma shikenan zaka wayi gari abin da za a ga irin ranar wannan karatu za a ga amfani irin abin da ake faɗa maka sai ka gyara sallar amma yanzu duk abin da ake faɗa wani ba zai iya bayyana ba wani ma zai ɗauka kamar ba su da aikin yi ne ba lokaci ne kaza kaza da sai da sauran lokaci amma mala'ikan mutuwa iya kama ziyara to anan za ka gane karatun da ake za ka fahimci lalle gaskiya ake faɗa maka an bai fiye nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa babu shakka mutum zai yi sallah matuƙar ba nutsuwa to ba za a rubuta mai ɗaya cikin goma ladan sallar ba ya yi sallar dai a zahiri amma a gun Allah da sallar yi ba wa kala alaihi salatu wassalam mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man sallara ka a tai duk wanda ya sallara ka a biyu walam yuhaddith nafsahu bi shay'in min ad-dunya ka'idar shi ne bai taɗawa kansa maganar duniya a sallar ba raka'a biyu za ka yi cikakku masu kamala amma abin da ake bukata da kai daga cewa allahu akbar ɗin kabbaran harama zuwa assalamu alaikum a ce ba wani tunanin duniya ko da suka ɗaya raka wannan shi ne ka'idar in har kai wannan to ku tsaya ku ji irin tukwicin da allah zai baka sai manzon Allah ya ce duk wanda ya irin wannan sallar bai taɗawa kansu wani abin duniya cikin sallarsa ba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk abin da kai daga balagar ka zuwa yau Allah ya yafi maka idan Allah wannan kankano daraja ce daga balagar karan da aka fara rubuta ma lada da alaiki alijabi in kai sallar irin wannan da manzon Allah ya siffanta ta dinnan to duk abin da kai a baya Allah ya yafi maka in dai laifi ne tsakaninka da Allah ya yake amma laifi tsakaninka da ɗan uwanka ka zalace ka cuce shi kuma wannan sai gane ma afuwarsa ko kuma ya yake maka an bai fitar nan akwai wanda zai gwada raka biyu shi baya eh ai tan lahira ake so da ba ai duniya ce ba zo ka tana tunanin duniya ne ba su a ba matsala ka tuna makoma da kabari da tsayuwar Allah da irin me za ka samu akun Allah na gafara zurzubi wannan ba matsala ba ce duniyar ce aka hana ka tunaninta da abin da ke cikinta ba za ka yi tunanin gida ba ba za ka yi tunanin kasuwa ba ba za ka yi tunanin gona ba ba za ka yi tunanin 'ya'yanka ba ba za ka yi tunanin matanka ba ba za ka yi tunanin duk abu duk wani abin da ya shafi duniya ba za ka tana shi ba amma raka a biyu ce wata da yawa mala da zai yi wallahi wanda sai ya zo tahiya ma zai fara tuna magana gari magana ce ba ne magana gona magana kai yara makaranta kaga biyar rushe in ya kai tahiyar ma kenan sau daga wannan shine irin darajar sallah mai kushu'i a gun Allah sallah mai kushu'i tana da kima an fahimtar nan kuma abu na biyu da malamai suke cewa kun ga wannan zai ƙara nuna muku cewa duniyan nan a gun Allah ba komai ba ce tun da ƙa'idar samun wannan gara masa sai ka ɗauke kanka daga duniya ma gaba ɗaya an fahimtar nan Allah ba mai kunya ba amma da Allah a gwada da Allah ko cikin dare dai ka samu ka gwada kar ka ja dogayen sura ka dan sa karana karana haka inda raka biyu aka ce ko ba amma iyaka an ce sai ka karanta fatiha da sura kaza da sura kaza ka dan samu ka gwada in Allah ya sa kai gaci lafiya to wannan alƙawarin da manzon Allah ya iya na ta bace duk zunuban da kai Allah ya yi musu Allah ba mai ikon gwada Ihya ulumuddin littafin Imam al-Ghazali bi suna Ihya ulumuddin hadisin ya cikin wancan littafi wa anna man dafa al-maru bayne dai fi salati kana sallah wani zai wuce ta gaban ka dan tare shi haka ana gaya wasu akwai wanda kana sallah ko wanda zai zo gifta ta gaban wanda sitara ma ya zo ci zai wuce ta tsakanin ka da sitara to idan ka sa hannu ka tidare ka tare shi to fala shay alayhi wani ba wani abu tare shi da kai ko da ka sa hannu ka taba jikinsa to wani ba wani abu a sallah ka sallah ka bata wace لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سعيد يجي مزان الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا صلى أحدكم إلى شيء idan ɗayan ku yayi sallah iya sallah zuwa ga wani abin da yasturu minan nas zai shiga tsakaninsa da mutane ya sa sutura ke kana sallah ka sanya sutura tsakaninka da wuce da mutane fa iza arada ahadun idan wani daga cikin mutanen yayi nufin an yaji taza bayne dai ya zo zai wuce ta tsakaninka da sitirar sai mazala ce faliye da fa'ahu ka tare shi ka ingije shi fa in aba idan ka mai alama ya yaƙi tule sai ya zo ya wuce sai mazala ce faliyu katilu to ka ture shi da ƙarfi fa inna ma huwa shaiƙalu cewa shi shi ɗan duk wanda zai wuce ta gaban ka na sanar da sitara sai ya wuce tsakaninka sitara ya shigo ka mai ishara bi tsaya ba bi zagaya ba ya ce dole sai ya wuce to ba za ce ka saƙar duka ture shi da yi sosai ba ka ture shi domin shaidan ne amma ya fiye ƙarfi ka bari an gane ko yawwa idan ya fiye ƙarfi kana tsoron iya kana sallan ma zai caci mai ke wurgar da kai gefe sai ka bar shi da zunubin sa wannan kuma amma lalle ilalla zunubi ne mai girma ka wuce ta gaban mutum iya sallah ba su zunubi ne mai girman gaske shi yasa ita wannan sutura jama'a da yawa har wasu masallatan ma da yawa za a ga akwai abu da yawa da ya ragu ba yanzu misali nan muna sallah ya cika sahu kuma ya fito waje an gane da yau sahu ya fito waje iyalan ya cika to duk sahun da ya fito waje a ƙa'ida sahun gaban kamar saitin sahun gaban nan inda ya fito waje to sai ya samu isra'i abai jona he an sa inda ya fita daga cikin masallaci to sai ya sa mai sura haka nan duk wanda zai salla a wajen haraba matukar ba cikin masallaci ya samu ba to sai ya sanya sura a gaban domin har da su da shi a cikin wanda sutura ta waje bai isa ana fahimtar wannan saboda kasitara na tana da fa'ida sosai manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam da mutum ya san irin zunubin da zai dauka akan wucewa ta gaban mutum ya sallah ba sutura to ya ya ya kamata a ce ka zauna har arba'in kana jira baka wuce ta gaban sa iya sallah ba sutura arba'in din suke a lokacin manzana ne ba a gugu bana na ce minti ne ko sakan ko awa mafi karancin lissafi ne ka dau kwana ya kai ka tsaya kwana arba'in akan ka wuce ta gaban mai sallah ba sutura da ka san irin zulmi da za ka dauka in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yi jana sai ma da yake cewa fala shi ya alayi saboda wannan hadisi na abu sa'id Allah ta'ala ya kara da shi malik ke cewa kamala shay'a fi fihi alaman sajada ala shiqqi jabahati kamar yadda babu laifi akan mutumin da yayi sallah amma yayi sujada a gefen goshinsa ya kai goshinsa ƙasa ya yi sujjada da ɗan gefen gohin bai daidaita gohinsa a ƙasa shi ma wannan ba matsala aw dayyatin aw dayyatayn min amamati ko gefen rawaninsa ɗaya ko biyu ko saboda rana ko gunda tsakko tsakko haka idan sakko da jelar rawanin sai shimfiɗa ya shigura haka to shi ma wannan ba maza faqad allaka al-bukhari an al-hasan imam al-bukhari yayi ta'liqi ga wani hadisi daga imam al-hasan yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance yasjuduna wa aydihim fi siyabihim suna sujjada amma hannayen suna cikin tufafinsu in sun fito da hannaye na sun dora ƙasa akwai zafin rana kusan waccan ƙasa ta saudiya da wannan kewayen akwai da zafin rana to yi sa rigar ya sa hannayen daga cikin tufafinsu in ta sa sujjada ya su dora hannunsu amma da cikin tufafinsu abin yi nan sai ke cewa aidihin bisiyabi wa sajadin rajul minhu ala imamatihi kuma za a ga wani yayi sujjada a cikin su akan rawaninsa ya zazzabo da rawaninsa ya sujjada a kai shi wa wasalahu al-baihaqi imam al-baihaqi shi ma yayi magana kan hadisi wa qala hadha as-sawqu ma fi sujudi mawqufan wannan kuma magana ta tsaya game da sahabi cewa haka tafi inganci ayi sujjada akan kai cikin takura rana ko abin da ya kama da wa annahu la shay'a fi ghalabati al-qai wal khalas fi salati haka nan wanda iya sallah amai yazo masa indai amma bai saka fita daga masallaci ba bai saka juyawa al-qibla baya ba iya aman ne ya zuba ka goge ka goge ka ci gaba da sallar ka wannan ba matsala wala shay alaihi ba matsala wannan ki mujarradin aman baya kare sallah baya bata sallah haka dan qalasun kamar aman kafi ne qalas kai gyatsa wani abu ya fito kai shakuwa wani abu ya fito to shi ma fitowar tasa bai yasa sallar ka tafi shi ana bayyana ranar sai malik ke cewa wa qala rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wa sahawul ma'mum yahmiluhu al-imam ila an yakuna fi naqsi al-farida malai yake cewa idan mamu ya samu rabkanwa to liman ya dauke masa limamai Allah ya kara musu lafiya Allah ya kara musu wadata din nauye nauye mu fa san dauke mana sai dai in kai mamu kuskuren da kai na farilla to wannan liman ba zai dauke ba amma misali an zo za a zauna a yi tahiya kai kawai ka meke tsaye har ka meke ka da ga liman bai liman fa ya zauna to sai ka za ka zauna shi ke nan liman ya dauke ma wannan matsala ba abin da za ta ko kuma an yi raka a daya liman ya meke zai ci gaba da sallah kai kuma ka zauna har ka fara tahiya ya kaga a liman fa ya meke tsaye ba to ya ka tayi ka meke ba abin da za ta an bai janna duk irin wannan abun to liman ya dauke ma mu sai dai in farilla ce kamar baka yi sujada ba ko baka yi ruku'i ba an gane da kyau ko baka karanta fatiha ba to wannan liman ba zai dauke ba amma abubuwa wanda ba farilla bane liman ya dauke ma ba sai kai komai ba shine wasahul ma'mum yahmilu al-imam sa'awin mamu rabkanwar mamu to liman ya dauke masa illa an yakuna min naqsil farida sai dai in mamun ya tauye farilla a cikin sallarsa albayar ya'ani anna sahawul ma'mu cewa rabkanwar mamu idza ta'allaqa bi shay'in min salatika sunan wal fada'i idan ya samu alaka da sallarsa kamar barin sunna ko mustahabbi to wannan liman ya dauke maka fa innal imam yahmiluhu an to liman ya dauke ma wannan ba za ka yi komai ba wala shay'a 'alal mamumi ba komai akan mamu min sujudin akan yayi sujjada au itiyani badalil matu ko yazo da canjin abin da bai ba ana fahimta ba komai bane liman ya dauke ma abin da liman ya dauke ma shine sunan wal fada'i sunnoni da mustahabbai amma idan farilla ce sai ka saki liman ba zai dauke ma wannan ana ganewa idan farilla sunna ne ko mustahabi fala shay alaihi ko ba za ka yi sujjada ba au itiyani badalil matu ko a ce ka zo da abin da ka bari ba kai ba malam ya ko rukunan min akali salati matukar abin ba rukuni bane a sallah shine ce ghairul fatiha abin kuma ba fatiha bane ba wa wa amma hiya fa innal imam ya hamiluha an amma fatihar malimin ya daukewa kun gani liman iya daukewa mamu fatiha kun gane ku kun gane a to shi kenan har fatiyar ma liman ya dauki yanzu misali ka zo ka samu liman a ruku'i kana cewa Allahu akbar ka same shi a ruku'i to ya dauke ma fatiha wannan raka tana nan a cikin ruku'i kan sallah an fahimta ya dauke ma karatun fatiha ya dauke ma karatun sura ya dauke ma tsayuwa domin su duk ya dauke ma wannan matukar kai kabbara ka tafi ka sami a ruku'i kaga hatta fatihar maliman ya dauke mai an fahimci wannan to shine maliki cewa fa innal imam ya habilu an bal yakruhu yakruhu yakrahu lahu qira'atuha khalf al imam kuma idan liman ma iya bayyana karatunsa to kai ba za ka karanta fatihar ba in ka aikata ba kai haram ba amma makaruhi kamar sallar asuba sallar magariba raka'a biyan farko sallar isha idan liman iya karatu kai ma muji za ka yi ba abin da za ka yi an fahimta amma an zo lokacin da liman ke ɓoye karatu kamar sallan azahar sallan la'asar ɗayan ƙarshen magariba biyun ƙarshen isha'i to sai ka karanta fatiha a kowace raka ya sa a rako innan guda goma sha bakwai na sallan farilla daga asuba zuwa isha raka'o'i shida su ne shari'a ta ɗauke ma karanta fatiha a cikin su in dai kana tsalla a bayan liman ajami raka'ar biyar ka'a biyun asuba raka'a biyun farkon magariba raka'a biyun farkon isha to waɗannan shidan ba a buƙatar ko fati haka in dai liman kake bi sauran guda goma sha ɗaya ko liman kake bi sai ka da fati a gobe a zahar duka raka'a hudun ko liman kake bi sai ka karanta fati a kowace raka'a la'asar raka'a hudun duka ko liman kake bi sai ka karanta fatiha ɗayan ƙarshen magrib biyun ƙarshen isha'i formular ita ce duk inda liman ba za ka ji karatunsa a bayyana ba to dole ka sai ka karanta fatiha wannan ba musabi bane dole ne an bai tona da kyau amma kaga wanda shi ma mahallin kuskure da yawa ba sa karanta ba dai ba wallahi mutum kawai zai zo yi Allahu akbar ya bule mai iqam ne tsaye wasa kawai ba abin da zai ce ilimin ya yi ruku'i ya yi kuma a raka'ar da liman bai bayyana karatu a raka'ar da liman bai bayyana karatu wannan matsala ce matsala ce matsala ce a inda liman yake bayyana karatu a nan ne shari'a ta ce shiru za ka yi amma inda liman shari'a ta ce ɓoye karatu bai bayyanawa to da kai da ni da kowa inda zai yi sallah sai ya karanta fatiha alal aqalli a kowace raka'a na'am wa alaikum salam Allah ya taimake mu amin shi ke na sake rubu eh shi ne in ka fara eh idan ya karanta shi wa hira idan iya karanta sura iya karatu abai da fiye a surance eh to mutum ya yi laifi ya aikata makaruhi a sallah tunda manzon Allah akwai hadisin da ya hana eh na hana ku karatu karan yi karatu lokacin da karatu ke bayyana karatu a kan eh karhanci ne da laifi amma babu hukunci akan an bai janna to sai a kiyaye musamman sallolin azhar la'asar din nan za ga jama'a da yawa an zo sun kabbar bin liman ko shiru suke to ana buƙatar akalla kowace ra'a karanta fatiha kowace raka wallahu ta'ala alam sai malike cewa a har ma yake cewa bal yakrahu lahu qira'atuha karfa al-imam fil jahariya yau alaji ga karanta ke yanzu an karhanta mutun ya karanta fatiha a bayan liman matakan liman iya bayyana karatu in dai liman iya bayyana karatu to an karhanta maka karanta fatiha a bayyana kai ko a boyen ma an bayyana yakrahu lahu qira'atuha karfa al-imam fil jahariya illa bi qasdi khuruji min al-khilaf sai dai in kai haka da niyyar fita daga sabani akwai wanda suka ce hatta haka ma sai kai amma gaskiya ba su da hujja mai kai rashin yin shine abin da ya fa zama dai amma yanzu nan wa amma sahul imam amma idan liman yayi rafkanuwa a sallah fa innahu yalzimu kullu man wajada raka'atan kamila ba duk wanda ya samu raka'a cikakkiya da liman to duk abin da ya samu liman na kabli ko ba hadisi ya same shi ku tsaya ku fahimci wannan ku yanzu misali an kabbar sallar magariba sai kabli ko ba a dasa mu neman a raka'ar farko an gane kai ko baka zo ka jona da liman ba sai a raka'ar ƙarshe raka'a ta hudu lokacin da liman ya samu kabli da ba a baka ci baka masallaci baka zo ba idan liman zai yi kabli in ka samu raka'a ɗaya cikakkiya ko da ba ka nan matsalar ƙablin ta faru to sai ka yi shi in ba a dice kuma in ya sallame ka tahi ka ci ko abin da aka yi ba ka nan kai sallama sai ka yi ba ko da ba ka tare da shi matsalar ta faru a shi ma ya ɗauke ma wani abu ya ɗauke ma wasu abubuwa ne da su muka ba da labarin ya ɗauke ma karatun fatiha ya ɗauke ma karatun sura ya ɗauke ma tsayuwa domin su duk ya ɗauke ma wannan an fahimta to kaga in qabli ko ba'adi ta samu liman a lokacin da baka zo ba in dai ka samu cikakkiyar raka'a da shi to wannan qabli da ba'adi kai ma ta hau kanka sai kai an fahimta yawa amma idan ka samu aqalla min raka'a ka zo ka samu liman tahiyya ka samu da shi kawai kaga an ka tahi da rakoyin sai ka kawo su abinda ka samu da liman kasa da raka'a ne to in qabli da ba'adi ta samu ba za ka yi abin zana in kabli ko ba ali ta samu liman in dai baka samu fuli raka a ɗaya da shi ba ba za ka yi ba a gane wannan sai malik ya cewa yalzi fa innahu yalzimu kullu man wajada rak'atan kamila ma yawa ya wannan wannan sujjada kabli ko ba ali ta lazimci duk wanda ya samu raka'a cikakkiya da tare da liman wa ruya ali bin umar radiyallahu anhum an rawaito hadisi daga abdullahi da kuma Allah ya kare da shi kale ce cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa alaman karfal imam sahu duk wanda yake bin liman ba wata rafkano a kansa ta abin da ya shafi sunan kenan liman ya dauke masa fa in sahal imamu amma idan liman yayi rafkanuwa to fa alaihi wa alaman karfahu tana kan liman din da kuma wanda yake bin liman din abin janna at-tirmidhi wal bayhaqi imam at-tirmidhi imam al-bayhaqi sun dole su wa an abdullahi bin buhaina radiyallahu an abdullahi bin buhaina Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam qama fi salati dhuhr ya tashi iyayin sallan azhar wa alaihi julusun a akwai zama da bai yi ba ma'ana ka dauka kamar zaman tahiya bai yi ba falama a can masalatahu lokacin da maza Allah ya kammala sallah sai cika ya je kashe yi sallama sajada sajadatayn wa kabbara fi kulli sajada wa huwa jalis qabla an yusalli idan je kashe tahiyya ana jiran shi assalamu alaikum sai kabbara sai sujjada daya sai dago da kabbara sai sake kabbara sai sujjada ta biyu sai dago da kabbara ya zauna sai ce assalamu alaikum an bayyana wannan ya sunanta kenan wata sujjada kenan kabili kenan ta mai wanda bai zama tahiya ba dama ita wannan gun tana da hukunci guda biyu yanzu misali liman iya sallah raka'a biyu da zai iya zauna ya tahiya sai ya meki idan hannayensa ba su bar ƙasa ba ya yi yunkuri sai ya tuna ko aka ce mai subhanallah sai da ya zama an bayyanta idan ya yi ta hira gama ba abin da zai ba ƙabli ba fada idan ya mai hannunsa sun bar ƙasa ya meke tsaye to ko an ce subhanallah ba zai dawo ba an bayyanta ko an ce subhanallah ana tana da ya bar zaman ta yawo bai yi ba fata ba zai dawo ba ya riga hannunsa ya bar ƙasa ya meke tsaye ba zai dawo ba idan ya wuce aka kammala sallah duka ya yi ta hiyan ƙarshe kafin ce assalamu alaikum sai ya yi ƙabli ta ɗauke wancan zaman tahiyar da bai ba an bai fitar nan ta wannan shi ne hukuncin har ma shi malami aka dare a wani yake cewa ko da kuma ya meke din kuma ya dawo in ya meke tsaye ya dawo to ba kabili zai ba ba zai in ya meke aka dame subhanallah subhanallah akwai wanda ya ce ma har wai kama rigar limana ta aka jawo ya dawo wala gwani faɗa ne haka shi Allah ɗalibin ilimi ne ya karanta cewa idan mutum ya meke ba zai dawo ba to ya je irin masallacin nan musalla haka ko na tasha ne ko na ina ne iya sallah da ya zo raka a biyu zai zauna bai zauna bai meki ana subhanallah sau idan ya cika mana sallar sa kawai ko sai wani meka hannu ya jawo rigarsa wai ya ta zai a fahimta to yi har in haka ta same ka aka ma dolan ka dawo to shi kenan ba a za ka yi ba za ka yi kabli ba ba a za ka yi amma an kai meke ka ci gaba da sallar ka kabli za ka yi an fahimci wannan sallah fa tana da aiki jama'a tana da aiki dole sai an nutsu sosai na eh bai dawo ba eh ya yi daidai daidai eh to ai bayani zai musu ai ko bai musu bayani ba ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga yasa da ma ci ana ana tausayin mai ilimin da ya zauna a cikin jahilai wallahi haka ne kaga ga karatu kusa kusa aka dari magaji aka dari gaji ba ba wai nesa za ka yi ba in dai ka meke ba za ka dawo ba haka tsari yake an fahimci wannan kuma abin da ya daidai ya yi kaga yanzu yi karatu da kuna a misali za mu yi sallah wannan abin ya faru wallahi ba zan dawo ba ko da za ku dinka subhanallah ko na ina zai ji wallahi ba zan dawo ba amma da ba mu yi karatun ba zan iya dawo amma tun da an yi karatun da wallahi ba za mu dawo shi ne amfanin karatun a yawan duk mai neman hujja ga ta a ciki wannan shi ne dalili an bai fitar nan to yake cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya meki a raka'a biyu bai zauna a zaman tafiya bai meki ci gaba da sallarsa lokacin da ya kammala sai yi sujjada biyu kafin ya yi sallama sai yi kuma sallama da nace kuma wani kuskuren da ake a kabli da ba'adi wani lokacin za ga ana tafiya ba kabar to dole sai kai kabara ba Allahu akbar din sai kai wasu kai za ga sun sunkuya sun yi sun sake dagowa sun kai goyi sun yi ba fidda harfin kabara to anan ne kun je da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi wa fi kullu sujud wa huwa jalis qabla an yusallim ko yawa wa kabbar fi kulli sajda dukkan sujada iyayin kabbara tabba'alin da kabarin duka iyayi kuma ana jin amon Allahu akbar Allahu akbar wasajadahu wasajadahu man nasu ma'a sai mamun da suke tare da manzon Allah kowanne wannan sujada ta kabli ma nasiya makana ma nasiya min al-yus a cikin gurbin abinda manzon Allah bai yi ba na zaman tahiya da bai yi ba na farko ana fahimta Bukhari wa Muslim Bukhari da Muslim ina ganin za mu tsaya a nan domin wannan sabon sabon fatara ce kuma tana da sai in Allah ya kai mako mai zuwa sai mu dora akan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu da su kuskure da ne kuma Allah ta'ala ya yi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kumbinta na'am wa alaikum assalam tambaya ne wajen karanta fatiha da mamu suke na
sai wani dalili sai sa cin karatun sai yanki to a irin wannan matsayin ya su mamun za su yi misali liman iya sallah haka ne mamu kuma ba sa jiyo shi to shi ma hukuncin za su karanta fatiha ne ba hujjar su in har masallaci babba ne ko sahunku ya yi tsawo ba ka jin karatun liman kuma bayyana karatun ji kamar magariba isha'i asuba iya bayyana kama ba ka ji an fahimta ko sauti ya dauke to dole sai ka karanta fatiha ai dalilin da yasa aka ce karka karanta sauraron karatun liman ne to wata larura ta sa ba ka jin sa saboda ka rahin jinsi ya wajaba masa ka karanta fatiha amma ito gadan to wannan shi ne insha Allah na bismillah wanda yazo bai samu koraka a ɗaya ba da liman ya kai tahiyya da shi na Mm.
eh in dai bai samu raka in dai bai samu raka a cikin majlis eh yayi salama da saki shi eh a zama sai eh ba zai sujuda ba ba zai sujuda ba zama zai har sai yayi sallama sai ya sake shi yayi sallama sai ta yi ci gaba da sallarsa a so sa- ba sai ya bi shi ba sai ya tsaya ne Ba- eh, zai sauna ba zai bi su ba. har ma shi malam a gaba za mu je gundin ci an kuma ka bi su da gangan ka san hukuncin baka samu raka'a ko ɗaya da liman ba gefen raka'a ka samu kamar cin yan karshe kabili ya kama liman ka bi shi ko- ko kabilin kuma ka sai juma'a ga sallah amma inda idan aka zo aka yi tahiyan karshe da kai kana jiran limin yayi sallama ka mege sai ga ya taba zai yi kabili to ba za ka bi shi ba zai kai kaman ka ka ci gaba da addu'o'in ka bayan tahiya idan ya gama kabilin sai yayi sallama sai ka bi ka ci gaba da sallar ka. wani abin da za ka yi kenan sha to bai gama ba ba ji ba akan sutura tabbata ta biya kan sutura na mutum iya na fila a cikin masallaci eh in har abin da ya kai miki daren sutura ya sama wa kansa mafita kuma duk wanda ya tashi zai na fila bayan an yi sallah sai ya kinta shi gunda ba ma- ba ba wucewar mutane ba ko kuma masallacin inda wannan matsalar sai a yi providing na ta na abin na sutura idan an na fila za ka yi an yi sallah mai ka jawo sutura ka sa a gaba an kuma ba irin wannan sai ka taho sahun gaba na ƙarshe wanda ba ka hanya ba sai ka yi gaban da ba mai wuce na gaban ka ci gaba na tafi amma ko a cikin masallacin ne a ya tashi iya nafila ko iya cika sallah to ba za ka wuce daga masu dole sai an nema abin da ya zama su za a gare shi ko ka zagaya ta bayansa wannan shi ne insha Allah Allahu a'lam masu wucewa ta gaban mai sallah Mhm. ana cikin jami a eh ta tsakaninsu ba matsala sai dai ta gaban liman ne ba za ka wuce tsakanin sahu da sahu ko ban dai fahimta ba eh kuma ma'ana sun suna jami'in su daban haka ne an yi jami'in farko ba sa nan Eh, yau ta farko ce ko ma'ana liman iya sallah a masallaci yauwa sai ka shigo masallaci liman iya gaba kana faɗar hukuncin wucewa ta gaban mamu kenan wannan ba matsala ba matsala an fahimta abdullahi dan abbas ya ce wata rana ya dawo daga tafiya da jakinsa ma ya dawo ta fitar jaki manzo Allah iya sallah da sahabbai sai ya wuce da jakarsa ta tsakiyar sahu ya koma gefe ya daure da kuma sahu ya tsaya a sahu ci gaba da sallah da aka yi sallama kuma manzo Allah ba abin da ya ce mai ya sa in tsakanin sahu da sahu ne ba ta gaban liman ba maka za ka iya wucewa amma ta gaban liman ne haram an bai jana? ba da idan kai tunanin budurwa ba koyar koyar yawa tunanin gawa ai tunanin mutuwa ne shi ba eh tunanin wanda zai tana gawa ai ina tsammanin ba tunanin duniya ba ne idan kuma kana tunanin kana da bashi akan gawa ta mutu bata baka bashin ta ba kaga nan ma an zagi wani abu da ba yawa tunanin duniya ne duk abin da ya damfara da duniya ne ba a so kai tunanin sa amma abin da ya shafi zaman kabari lahira hisabi maganar wuta maganar aljanna wannan dan ka tuna na ba matsala ba ka fahimta na Allah da mu alaikum salam eh motsi ba eh eh, haka shi ma wani kuskure ne kuskure ne shi ba ma wani duk wanda aka ce a asuranta asuranta to iya buƙatar motsin harshe motsin leɓa abinda ake so ba a so harafi ya fi ba a so sun fiye fitar kamar tahiya haka ake yi kamar karatun da ake na tasbihi haka ake kamar karatun da ake bayan liman na karanta fatiha ko karanta fatiha da sura a sallah da ake goye karatu haka ake bakinka zai yi motsi amma sautinka ba zai fita ba akwai bambanci da suru da kiyal kai gumdin nan kana yi a zuciya ka kiyal kenan suru kuma kana motsa bakin amma sautinka ba zai fita ba an fahimci wannan wannan da yawa ana samun wannan matsalar gaskiya shiru gumdin nan ka ce a zuci kake bai yi ba bai yi ba sai bakin ka ya motsa sannan ka dinga motsa bakin ka kana faɗar harafin amma sautin ka ba zai fita ba wannan shine abin da shari'a take Lejere ne ba matsala ba matsala hatta a sallar da ake koyi karatu ma wata rana manzala iya aya ɗaya ko biyu a bayyane yasma'una ayatan aw ayatayn ahyan aka sabai suke ce kamar sallan azhar sai mu ji manzon Allah ya karanta wata aya a bayyane mu ji aya ɗaya ko biyu mu ji har ma mu gane a wata sura yi an fahimci wannan wannan ahyanan ba matsala ba bane Malam akan ma mu yake tambayar ko akan liman akan ma kuma akan ma mu yake tambayar
a shi dai liman yace ko amma mu bai halatta yi ba mamu sai dai in iya sallah shi kadai amma in dai liman kake bi to liman yake da wannan dama an bayyanta liman ne yake da damar ya fitar da wani harafi wani harafin sa wani yake amma kai mamu zaka motsa harshen ka ba tare da fidda a sauti ba ka bayyanta amma liman iya da wannan haƙƙin ko mai sallah shi kadai iya da wannan haƙƙin fahimci amin ya rabu kenan eh malikawa sun ce ma mutum bai da sallah indai har a gaban liman zaka sallar juma'a sun ce ba ka da sallah dole ka samu ko a gefen sa ko bayan sa shiga gaban liman makaruhi ne gaskiyar magana wa sama da wasan ce ba ka da sallah sai dai in bayan sa din da gefen ba ko ina ba inda zaka shiga bayan ya cika babu gefen sa ko da dama babu larura ta sa dole sai kai a gaban sa wani bawa amma inda ku a gefen sa na dama da hagu ko bayan sa to wani shine ya zama wajibi ayi eh inda suka baro din akwai akwai space inda suka baro din akwai gu eh bai halatta ba sun yanke sako sun yanke eh na dai fahimta gandar mutane ce irin ta yanzu mutum kawai ba zai tayi zuwa ba sai ya ji an fara ikama sai ya fito da ya salla ya sai sa a can gefe kuma nan ya bar ku ya bar haraba ya ba da mutu da ku ya bar gefe masallaci da ku wannan bai yi ba bai yi ba bai yi ba yawa bai yi ba sallah tsarin ta sai da shari'a ta tsara za ka yi ba irin zaka a ina ma yi ina da lokaci ne da yake mun dan raba yawa mun dan rage lokaci kana amma dai na karshe kawai na karshe a yi haƙuri mu ƙara sau da na karshe shi ne na ƙarshe? to shi kenan an gama lalle ilalla sallah tana buƙatar yadda shari'a ta tsara za ka bayan da kake so shi yasa aka ce la salatu lil jari lil masjid illa lil masjid in har haraba in har cikin masallaci da gube halatta kai sallah a haraba in har haraba da gube halatta kai sallah a wajen haraba haka tsari ne in masallaci ya cika cif sai a koma haraba in haraba ta cika sai a koma gefen haraba haka haka har aji da kashe yake amma ba za ka tsallake sahun masallaci ko haraba ba ka je can kai sahun ka ba shari'a ba ta yi da wannan wallahu ta'ala